فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك yau rana ce ta litinin wanda muke gabatar da karatun adda'u waddawa wanda suka fi sani da aljawabul kafi a kowane mako a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na alfurqan yau mu wani rana ta litinin daren talata takwas da watan rabi'in al-akhir bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 23 da wata na wata na goma watan Oktoba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta yau za mu tashi darasi na 29 haka ne a cikin jerin darussa da muke gabatarwa na adda'u waddawa wanda kuma muna nan akan zancen al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala da yake yi bisa mutanen suke tsammanin cewa kai duk abin da zaka yi Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne to sai suka shantale da wannan fa'intar suka zamanto masu saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai malam yake kokarin ya kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma bambanta muna fahimtar magabata na gari akan wannan qadiyar ya koro muna hadisi masu dimbin yawa da suke tsoratarwa wayanda suke sa mutun ya shiga cikin tetayin kansa wanda satin da ya gabata mun kwana akan hadisin da yake bayani cewa mutane guda uku su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai fara kunna wutar jahannama da su, muna fata muna roƙon Allah ya muna tsari da wa'in mutanen. Daga ciki, akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya banya ƙarfi, ƙarfi zai yi ɗoka a nan za ka iya fassara da ƙarfi maddi ko ma'anawi. Allah ya ba shi ƙarfi na tunani zai da ina da ide da zai kawo don ci gaban addini ko kuma za a tafi da shi wajen yaƙi, duka malamai sun fassara. wanda kuma yayi abun ne ba dan Allah ba sai dan dan dai a ci ayaba sa nabi kuma shine malamin da Allah ya baiwa alqur'ani da kuma sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da'awa ya karantar amma ba da manufar neman yardan Allah ba sai dan ne manufar ya samu suna a cikin al'umma da shuhura Allah ya kare mu da wannan na kuma shine mai kudin da Allah ya baiwa kudi shi ma yayi duk wani dangin alkhairi da ake bukata mutun ya aiwatar a matsayin sa ne mai kudi amma kuma sai aka yi rishin sa'a yayi abun ba dan Allah subhanahu wataala ba to shi ma wannan zai tashi a gaban Allah ladar sai Allah ya sanya ta haba'an mansura to shi ne ma yace wa sami'tu shaykhal islam naji malamin musulunci idan aka ce shekul islam kana karatu baya bukatar sai ai maka bayanin ko wane ne ana ne ibnu taymiya kenan ko da kaji kana karatu aka ce yaqulu shekul islam wannan ma'ruf ne al ma'ruf la yu'arraf ina ga cikin mala abdul halim Allah ya ba su karatu wanda kusan a zamanin sa ba taɓa samun mutum mai karatu irin nasa ba kuma yayi gogormaya wajen kare wannan musulunci kuma muna fatan sun yi dan Allah dalilin shi yasa Allah ya tsare ya tsare abun karatun su kuma Allah ya sanya mu abun albarka har na baya suka zo suna amfana ai ba shi kadai ne malami a wancan zamanin ba wasu ma baka taba jin sunan su ba haka ne Allah ya dace da mu yace wasamitu shaykhal islam yaqulu kama anna khayran nas al anbiya fa sharru nas man tashabbaha bihim min al kadhabina wadda'a annahu minhum wa laysa minhum yace kamar yadda mafi alkhairin mutane a cikin mutane ba wanda ya kai annabawa alkhairi sun fi kowa haka ne cikin mutane baki daya ba wanda ya kai annabawan Allah alkhairi ba wanda ya kai su daraja da falala sun fi dukkanin wani waliyi sun fi dukkanin wani shehi matsayin su ya dara na kowane malami a duniya saboda zababbi ne cikin halittun Allah subhanahu wataala to fa sharrun nas daga mafi sharrin mutane kuma man tashabbaha bihim sune wani suka kamanceceniya da su min alkazzabina daga cikin matsareta wasu ke tunanin suke dorawa kansu cewa su ma annabawa ne sana fada a wancan sati a satin da gaba cewa bayan rasul annabi sallallahu alaihi wasallam an samu mutane da dama sun fito suna da'awar annabtaka suka ce su ma annabawa ne amma dai a ƙarshe Allah subhanahu wataala yayi maganin su to wayannan daga cikin sharrin al'umma daga cikin sharrin al'umma shine mutun ya iddia'in nubuwa kai kirarin cewa kai annabi ne ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabin Allah shine watan al-hashir kuma al-aqib shine annabin karshe wanda ba wani annabi zai wanda zai zo zai zo bayan sa kuma Qur'ani ai ya tabbatar da wannan ko Allah ya ce wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'uqtila in qalabtum ala aqabatin kinima ba wa khataman nabiyyin afwan na'am ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin aga cikamakin annabawa ne ba wani annabi da zai zo bayan sa babu shi la nabiyya ba'dahu ba wani annabi da zai zo bayan sa idan ko mutun yayin iddia'in nubuwa a shari'a kashi shi ake kawai kai shari'a ta tabbata kawai in kai iddia'in nubuwa kashi shi za a yi to wadda annahu minhum kuma sai yayi da'awar cewa shi yana cikin annabawa amma walaysa minhum baya daga cikin su yace fa khairun nas ba'dahum al-ulama da kama fi al-khairin al-umma bayan annabawa al-ulama usune malamai a cikin al-umma kaf ba ba mutane suke da tare da al-khairi kawai malamai sun fi kowa al-khairi wannan ko ka so ko baka so ba haka zancen yake jama'a mun fahimta ai qur'ani ma ya tabbatar da wannan jibi alqurani Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illa illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti wa ulul ilmi da ma abuta ilmi suwa yake nan na'am malamai kuma Allah ce innama yakhsha Allah innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama'u sadidai wanda suka fi kowa jin tsoron Allah a cikin al'umma cikin bayin Allah baki dai Allah ce al'ulama malamai ne inna ma tufidul hasar in ji malaman balaga suka ce harafi ne na takaitawa kamar Allah ya takaita jin tsoron sa kadai gawa ga malamai to mafi alkhairin mutane bayan annabawa malamai ne kuma ai wancan hadisin da ya gabata da aka ambata mutane guda uku da masu kudi da malamai da kuma masu ƙarfi wannan kusa ana annabi na son ya karantar da mu cewa fa wannan sune al'umma da a wata ruwayan fadin malamai cewa al'umma guda uku ce malamai masu mulki da masu kuɗi ina fatan mun fahimta haka malamai su fi kowa alkhairi a duniya saboda alkhairin su ne ma Allah subhanahu wata'ala ya sanya la tastaghfiru lahu man fis samawati wal ard abunda ke cikin sammai guda bakwai da abunda ke cikin ƙasa guda bakwai suna roƙa musu gafarar Allah subhanahu wataala kai hatta kifin da ke cikin ruwa hatta kifin da ke cikin ruwa yana wa malamin da ke karantar da mutane addinin Allah addu'a manzo ya ce hadda tururuwa a cikin gidanta tururuwa ma tana wa malamai addu'a ba wani da ya samu wannan darajar a duniya kamar malamai kuma duk duniya ba a yi mutunan da mala'ika yake sabka daga sararin samaniya ya shimfida furafukansa sai malami shine kawai mala'ika yake shimfidawa furafukai ya taka ya wuce saboda albarkar karatu jama'a mun fahimta kuma su malamai in aka tashi kiyama suna karkashin kunar Allah subhanahu wataala bal ma a wata ruwaya suna da cikin mutanen da Allah zai bai wa dama su yi ceto dai a wani hadisi ta yashfa'u yawmal qiyamati arba' a hadis ruwayar imamu ibnu majah mutum guda wani suke yin ceto kallar mutane daga ciki sai yace akwai al-ulama malamai to Allah ya sanya mu a ciki to so wani malamai ake zance ana nihin malamai rabbaniyun malamai na Allah domin ibnu ibnu taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala cikin littafin sa al-farq bayna awliya'illah wa awliya'ish shaitan yayi zance cewa malamai asnaf ne malamai akwai wanda suna shiga da'awa ne da manufa wasu manufarsu dan Allah ce al'ummar annabi ta gane karatu wani kuma yana shiga ne dan dai ya samu kuɗi yana samun kuɗi ya dai da da'awar wani kuma suna yake nema yana samun sunan kawai kuma ya bar wa'azin wani ba ba abu a so yake ya samu shuhura dokaka a cikin fagen yana samu dokaka kuma shikenan ya aje wani kuma so yake duk ɗan maza su yi a kansa da an kare kuma shikenan an aje da'awar kace na Allah su ne zaka ga sun yi jiya su yi su yi shekaran jiya ai jera su kuma yau ai da su gobe suna da ma ai da su alamun Allah ya karbi aikin mutum inji malamai shi ma dalibin ilimi mai da'awa shine Allah ya tabbatar da shi akai akan aikin har mutuwa ba kowa ba yake samu cikin malamai ya ta karantar da mutane alkhairi har mutuwarsa ba kowa bane yake samu wannan to Allah ya samu dace kuma Allah ya sanya mu cikin bayinsa ar-rabbaniyun da kuma ce mafi alkhairin mutane bayan annabawa sune al-ulama wa malamai wa shuhada da shahidai wanda suka mutu wajen yaki sune shahidai wanda duk ya mutu wajen yaki duk da a wata ruwayar ma manzala ne cewa akwai su shahidai bancin wannan daga ciki akwai wanda ciyan ciki zai kashe sa zai ajalin sa duk wanda ciyan ciki yayi ajalin sa shahidi ne inji annabi Muhammad haka duk wanda ruwa za su ci ruwa ambaliya ta ruwa ta yi sanadiyar mutuwarsa ya yi shahada aka duk wanda gini zai fado masa ya mutu shi ma ya yi shahada mace a wajen naƙuda mace a wajen naƙuda sai ta mutu a wajen haihuwa annabin Allah ce ta yi shahada idan aka kashe ka wajen kare mutuncin kanka ka yi shahada jama'a mun fahimta kaga shahada suna da yawa kuma su ma suna da cikin wa'anda za su yi ceto a wata ruwa cewa Allah zai ba su damar su yi ceto Allah ya samu wanye lafiya wal mutasaddiquna da kuma masu al mutasaddiqun masu sadaka al mutasaddiqun masu yin masu kyauta kaga malamai shahidai masu kyauta al mukhlisuna masu yi dan Allah domin ya tabbata cewa so da yawa zai mutun zai yi sadaka ba dan Allah ba kamar da na taba jin wani malami na ba tarihin wanda da cikin magabata irin talauci ya sha masa kai talauci ya addabe sa duk cizo ne har yake tunanin ma sai da gidansa ya fito kuma sai game da cikin ɗan uwa wani abokanansa sai wani ina zuwa ce shi bai ma san da zai ba saboda rayuwa ta masa daurin huhun goro Allah na jarabawa a ƙarshe sai wannan mutum ya dauko gurasa ya sanya masa zuma a ciki ya ba sa yanzu kuma yana jin yunwa kuma sai tuna iyalinsa a gida sai ga yanzu me ya kamata shine ya koma gidan ya kai ma yaran da su ci wannan abincin wannan gurasar yana saman hanya sai ga wata mata da dannanta yana ya shiga cikin wani taghyir taghyirul hal irin sa ya canza alamuna cikin matsanancin hali kace masa na halaka da girman Allah ka bani abin da zai ci ga yaran ta kuma ga diyansa zuciya ba take cewa ka kai ma diyanka zuciya ba ce ka taimaka masa a ƙarshen da kawai sai yake shawarar cewa bari ya taimaka min wannan matar sai ya taimaka mata yanzu kuma tafiyar ta fasa zuwa gida bai san ma ina zashi ba yana cikin wannan halin na damuwa sai ce kai bari ma ya je gida kawai duk abin da yake faruwa ya faru yana zuwa sai ya tarar da raƙumma doke da kaya bakin gidansa raƙumma doke da kaya bakin gidansa malam yana zuwa sai ga wani wanda cizo ya dan girmaye su a shekaru haka suka gaida sai ke tambaye sai ina mahaifinsa sai ce ai Allah ya masa rasuwa sai ke fadin irin alkhairin da mahaifinsa ya masa a rayuwa yace to tun wani lokacin da mahaifin ya masa wannan alkhairin sai ware wata dukiya cikin cikin wannan abin da mahaifinsa ya basa yace kaga wannan duka gaba ɗaya rabon mahaifinka ne na ware su ne rabon mahaifinka ne sai ta mishi ina yan uwanka sai ce ai duka yan uwan ba kowa Allah ya masa rasuwa shi kadai yake da kai kaga ta faɗi ga sassa kenan ko malan kai ce wannan dukiyar taka ce halak malaka ya bar masa ya juya wannan ya san ya ce a nemo wata matar yace ni kuma wallahi zan ba ta sai ta yanke tsawon kauna daga talauci har ta mutu a duniya ya ba ta iya abin da yake ganin zai shi ta a rayuwa ya shiga aikin aikin alkhairi kala kala kala kala kala kala ba wani inda ake aikin alkhairi wanda bai sa dukiya ba ba wani alkin alkhairi gudunmuwa da ake nema a rayuwa da bai taimaka ba a ƙarshe har yaji inda yake kai kai inda kawai gani yake fa su fa aljannan fa kawai sun su shiga kawai to da Allah yake son ya dai masa hannunsa mai sanda kasa akwai bayun Allah da wallahi Allah na nuna musu akwana ba kowa baki akwai mutanen da wallahi wani abu suna ganin su abanci wallahi alazim mutun zai kwanta sai Allah masa abu kaza ne kuma wallahi sai ya faru mun fahimta kawai sai mafalkin an tashi kiyama gashi an zo za a auna kayansa aka zo da lada daga wani ladarsa ga ta nan dai ka aikin sa gahi nan dai wani na jin shi shina jin kayan haka dai kowa da irin kayan kalar kayansa aka zo kansa da aka zo sai aka auna aka auna ladarsa sai aka kuma dauko zunubin sa aka auna sai aka ladar ta fi zunubi yawa yanzu me ya kamata a yi a ce ya shiga aljanna kenan ko sai wani mala'ika ya ce masa ya tsaya sai ya bincike aikin sai ya ce wannan abun kaza da kai sai ya ga ya dauko wani abu ya ce wani baki kuma mai dan karin wani tsiya sai ce wannan aiki ne da aka yi a koriya a cikin sa sai aka rage yace haka ake ta tsinci ayyukansa ana ragewa ana ragewa sai da komo kamar kamar ka dora abdiga sama musakeli amma sabu diga ko ka hada kotan kamar an dora abdiga saman sai ga zunubin nasa yayi yarin jahiladarsa halan kawai ya falaka wa'azi ne Allah ke masa in Allah na son kada alkhairi Allah na nuna maka wasu ababi a rayuwa shi yasa ya tabbata a hadisi duk da hadisi da da'ifi hadisi ne da'ifi bai inganta ba bal ma nasuddin albarke cewa hadisi ne munkari hadisi ne na ƙarya suka cewa kan ka tsoraci hararan me me imani in mutum na da imani akwai wani abin Allah na nuna masa hara yana nuna masa kamar Umar dan Khattab so diyawa Allah kin na Umar dan Khattab wasu ababe sai an zo kansa annabin Allah Umar ke ba shi shawara ya ce ai kaza in ya fada kuma sai Allah ya sabkar da Qur'ani da abinda Umar ya fada sai Allah ya akkada wannan zance ko kun fahimta yanzu kafin a saukar da ayar hijabi kafin a saukar da ayar hijabi Umar dan Khattab ya ce manzon Allah bai kamata kana barin kowa na shiga maka gida ba kowa yanzu gida annabi ne shike na gida annabi gidan gado kowa ya shiga ya kamata ka sanya shamaki tsakanin tsakaninka da tsakanin matanka da dukkanin sahabbai aka wannan maganar da yayi sai Allah subhanahu wataala ya saukar da inda ake ta wala yakhda'na bil wala takhda'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna salata zuwa ƙarshen aya ababe da dama sun faru Umar dan Khattab yana yana yana hangaye kaga wannan wannan akwai bukatar ashe duk abin da zamu yi wallahi kai ikhlasi ka sa dan kai dan Allah na sha fada malam Jabe ya sheda ne cewa da ka zo kai aikin addini ba dan Allah ba go aikin da Allah ne ake wa kai kai ba dan Allah ba na rance maka da Allah gwara ka koma bakin tasha ka bude lidukuna ta zurkata gwara kwas da kai aikin Allah ba dan Allah ba Allah ya ce ai ai sai kai da wata manufa dan a ce ka iya to gwara ka je can ka je hisabi mai sauki ne mafi sharrin al'umma wanda zai aiki na addini ba dan Allah ba gwara ba kai ba wallahi gwara ma ba kai ba Allah ya san ba kai ba ba laifi akan ka Allah ya dace da mu sai malaka cewa to fa sharrun nas da haka mafi sharrin mutane kuma man tashabbaha bihim wanda suka yi kawanta sharar su sune jahilai kaga sune kishiyan mawa malamai kuma ka san jahilan ma kala kala ne aljahalu anwa'un eh jahilci kala kala ne sannan kuma shi shi fa jahilci malam jahilci malam shi ke cewa yafi hauka wuyar magani ina mamaki daga cikin daliban ilimi daga mutun yana musu da jahili mutunan da bai iya karanta fatiha ta kirki ba wai zai zo ya aza gardama da jahilai wannan ba ta hauka sai ke da lokaci ina ba ta mafayinta ai shi jahili ba a biye masa musamman ma in ya zamanto jahilin murakkab ne eh in ya zamanto murakkab musan jahilin murakkab shi da wanda bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma bai san ya sani kuma yana jiran wanda ya sani ya faɗa ya kareta shi kai da ka sani ka faɗa ma cewa ke ƙarya ne wannan shine jahilin murakkab to kuma daga cikin tsari na rayuwa mutum guda uku inji malamai suka ce kakka yawaita zama tare da su mutum guda uku kada ka yawaita zama tare da su kana lalacewa na faro na farin mata ba a son ka mace zama da mata mata in ka cika zama da mata akwai matsala dan yanzu da kai kewa zaka zama to uban gulma da cegumi Allah lalace ko ba lalace ba sannan kuma in kai matsayin mata shawa ba tarbaka rabuwa da shawa shi kuma in mutun ya zamanto jarababbe a wannan wurin kuma shi ma an samu matsala na biyu shine mai yawan sabon Allah wanda kuma yana bayyana da shi sawan ma in yayi kuma zai zo yana fada asara ce duk al'umma ta Allah na musu rangwame banda wanda in yayi sabo ya zaka ya bayyana mutun ne fa yanzu ta wace take fa saboda tsabar lalacewar al'umma mu mutun ya je yayi zina kuma ya dawo yana fi cikin al'umma mutun ya je yayi zina kuma ya dinga zawwa yana fada wallahi da kunne na taba jin wani nan garin yana fada na biyo na yi faci na tsaye min faci sai suna hira shi kusan mace mace goma wanda shine silar budewar su wannan ba musiba wace har ma yana da kawai yana fadi ne da da fi izzatin cikin buwaya yake fada ya manta cewa duk wanda ta zarce a zinar wallahi alazin sai an bashi kamishu duk wanda ta zarce sai an bashi kamishu Allah ya sauke to dukkanin al'umma nabi ce Allah na rangwanta musu banda masu bayyana da sabon Allah to daka mutum mai sabon Allah har sabon Allah ya fito kiri da muzu to kaka dinga ka dinga zama tare da shi dan ba alkhairi tare da shi mutum na uku shine jahili jahili kakka zauna tare da jahili dan bata ka zaka da lokaci in zaka zauna da Allah sai ce fa sahib khiyaruhum ka dinga zaunawa da mutanen kirki wanda zai dinga tunatar da kai Allah subhanahu wataala kuma dabi'u sa ka ji ka ƙara jin tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya datar da mu zaka mafi sharrin al'umma ma lai ce ma jahilai ne yuhamu annahu minhum wa laysa minhu yana tunanin shi mai karatu ne idan fa tsabar lalacewar al'umma cikin komi ba a sa baki amma da an zo bangaren malinta kowa sai yayi magana yadda wata taba jin kungiyar likita tana tana magana akan abu ba kaga wani wanda bai san harkar yazo ya sa bakin sa ba amma da an ce wannan kadiya ce ta shahi malamai to jahile ma za ga sun ma suna ta cewa anan wai kasan nan wai la hawla wala quwwata illa billah addinin Allah ne kawai daga ta kuma ba komai bane ya kawo mana wannan matsalar wallahi abu guda uku ne son shugabanci son duniya da kuma son shahara duk abin da ya ka matsalar addini gaba ɗaya ta ƙasar nan in ka doka ka duba duka matsala guda uku ce duk abin da ya kawo tafarruq da rarrabuwa cikin al'umma guda uku ne dole sai na zan shugaba matsala ce dai kenan ko abu na biyu son duniya son duniya son duniya abu ne kuma son shuhura son asanka duk shi ya kawo matsala a duniya ina batar mun fa'ida Allah ya samu wani lafiya malaci wa fi sahih wa fi sahih al-bukhari ya tabbata hadisin al-imam al-bukhari min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man kanat indahu li akhihi mazlama duk wanda ya san akwai wani zalunci da ya zalunci dan uwansa da shi wani kaya na zalunci da yawa dan uwansa min malin na dukiya aw irdin ko kuma mutunci falyati to yazo masa da shi falyastahillaha minhu qabla an tu'khadh ay yu'khadha an yu'khadha yana mi sauke wannan kayan tun gabanin a karbe masa a zo a karba annabi ce duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa ta hanyar dukiya ko ta mutunci to manzala ce ya je ka neme su afuwa ya yahe maka gabanin aje alkiyama kuma a karba masa haƙinsa dan ba shakka duk wanda ka zalunta a duniya in bai yafe maka ba to a gobe kiyama duk alaka da mutum ba zai yahe maka ba ina rantsewa da ubangijin da babu wani ubangiji bai gare sa duk alaka da mutum in har ya mutu ko ka mutu baka yahe masa to lahira ba wanda zai yahe ma wani uba bai yahe wadannan sa ba in dai aka bar duniyar nan bai yahi maka ba ko sai aka je gaban Allah ba zai yahi ba da ba zai yahi wa ubansa ba mata ba za ta yahi wa mijinta ba miji ba zai yahi wa mata ba kane ba zai yahi wa ba ya yaya ba zai yahi wa kadansa ba wannan shine mafi kusancin zumunta ko to ba gunda zai yahi ma wani shi yasa tun duniya ake neman ka sauke wannan kayar duk wanda ka san ka zalunta to kai kokari ka mayar masa da abin da ka zalunce sa da shi ko kuma ka neme shi afuwa ya yahi maka tun gabanin ranar da za ta zo Allah ya kwato masa wannan haƙƙin da ka zalunci sakai walaysa indahu dinarun wala dirham kuma a wannan ranar ba wanda ke da dinari ko dirhami ba wanda ke da sefa ba wanda ke da naira balantana ka ce ai a duniya kai mai kuɗi ne zaka iya biyan sa kasa a duniya in kai mutum aka zo tara ce nawa ma zaka iya biya to amma gobe kiyama ba wanda yake da dala ba wanda zai zo da kuɗi babu babu sefa a kiyama babu naira babu cd babu dola babu duk wata kalar kuɗi da ka sani a duniya babu ta ina ba ta mun fahimta ba wani abu da yake amfani kuma dangantakar mutum ba ta amfani in ba an bi Allah subhanahu wataala ba fa in kanat lahu hasnatun alwaci in har wanda yayi zalincin aka zo gaban Allah wanda aka zalunta ya kawo ƙara gaban Allah to sai Allah ya duba shin wanda yayi zaluncin akwai lada yayi aikin alkhairi a duniya to in aka samu alkhairi gare sa ukhidha min hasnatihi fa u'tiya hadha sai a dinga karba daga ladarsa sai a dinga ba wanda ya zalunta kaga duk wanda ka zalunta a duniya idan bai yafe maka ba aka je alkiyama to Allah subhanahu wataala zai sa a dinga doko ladarka ana basa za a dinga biyan mutane da ladarsa ladarka kaje ka aikin haji kai zalunci to akwai wanda fa gaba ɗaya ladar aikin haji za a doka a ba wani akwai wanda fa kwana 30 da yana azumi ko 29 wallahi ladar wani ci wani za a doka a ba saboda ya zalunce sa akwai wani baya da kokarin me yake ciyarwa amma wannan ciyarwar ba za a bar ladar ba a mizanin sa za a dauko ne a bai wani saboda ya zalunce sa haka za ta dinga dauko ladar dakin ana bayarwa jama'a mun fahimta Allah ya kare mu yasa manzon Allah yake fada wani hadisi yace atadruna manil muflis min ummati kusan waye al muflis a cikin al'umma ta talaka marar arziki suka ce wanda bai da dinari bai da dirhami ce a'a shine wanda zai zo da lada bi hasanati da lada aikin alkhairi a inin alkiyama amma ya zagi wancan ya ci amanar wancan yayi kiyama wancan kaza yayi mawale kaza sai a zo sai su kowa ya su zo su kawo ƙara gaban Allah subhanahu wataala sai a dauki ladar azumi a bayo wancan ladar zakka a bayo wancan ladar kaza ba haka duk sai arba ladar sai wani ya zo ya ce mu Allah ni ma yayi min kaza sai Allah ya ce kaga bai lada ko daya sai ya ce mu Allah ai nayi laihi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza zaka dauko a jibga masa sai Allah ya dauko saboda adalci a daidaita abubuwan sai ya dauko zunubin wancan wanda baka yi ba sai a tsora ba shi wannan wanda ya zalunci sai kuma a tura shi jahannama Allah ya kare mu shi yasa maza ce ittaqu dhulma fa innahu dhulmatu yawm alqiyama kuki kiyayin zalunci Allah ya isa mutun ya maka Allah ya isa wallahi musiba ce duhu te a ran tashin kiyama duhai ce a ranar tashin kiyama ai mun ji tarihin magabata wanda wanda ya ci fom bai sani ba ko tufaha ne ya ci malam jabir bai sani ba irin ya taho kawai daga baya sai ya gano cewa ai a cikin gonar makwani ce ta fito wannan ya sanya sai ya shiga wajen mai gonar da rabin tufaha a hannunsa rabin fom a hannunsa ya ce wani dan Allah yana neman alfarma wallahi ban sani ba na ga tufaha ne a hanya na ci kuma sai daga baya na gano cewa wannan babba ta halitta ba da ci dan ba tawo bace da bai rumaka kai sai ce ai ni ma gonar ba tawo bace ni ma da iya abin da yake nawa in yi wannan ne kayan na shuka wannan tufakin ba nawa bane tawaye yace na mai gona ne ina mai gona ce na huri kaza tunanin sa kadi ya mutu ya je gaban Allah tufaha duk aikin sai ta je ta ji hannu saboda dan fam guda to mu fa yanzu wani zai to kai barni da Allah dai hamu je kiyama wallahi yake dun ta ce kai mu shi akwai da fa na taba jin ya ce shi dai inda shi duk abin da za a yi inda zai samu to lahira a tai dai lahira wallahi bai sa abin da ake cewa lahira bace na rantse da Allah bai san lahira bace kai inda annabawan Allah suka tsugunna kai wara hula wanda kai solda ko gala baka da solda solda da ko gala bai da ya zai tsayawa saboda Allah shabde ta majar ya gudu solda bi za shi tawayi eh shabde ta majar gudu yake ta kansa ta kansa yake yana Allahumma sallim to kai kana tsan sallon fa tsaya za shi ya ga ce maka Allah ya samu wani lafiya wannan ya sanya yayi tattaki har wannan garin yaje wajen mai gonar ya masa sallama ce kaje kaje abin ne faru daga nazo ne ga rabin tuffa yaji tsoron Allah ka yahe min sai ya ce ai akar maka Allahu kai ka dauko babban al'amari tuffa gina gaci yace ba zai yahe masa ba a ce an barka da Allah ba karin musiba ba yace ba zai yahe ba da ya maza yace to yace shi koda wani aiki ne ya sanya sa saboda ya bi yawan nan abun yace dai a ƙarshe in dai kayar zaka kana son na yafi maka to akwai hanya guda ɗaya dakkatal yace wace hanya ce yace zaka aure diyata ah to irin alhaji kuma yace in aure diyata a to kasar kuma ɗaya alhaji gashi alhaji kuma watakila yare ma kyakkyawa ta sun kwaki wanda bai samu ba sai ta alhaji mai matsala sai ce ai yare akwai matsala gare ta ce makauni ya ce gurguwa ce kuma bebanya ce ita yariyar makauni ya ce ba ta gani sannan kuma gurguwa ce ba ta da kafafu sannan kuma bebanya ce ba ta ji ah ko ba ta magana kuma gashi shi matashi ko wurin farin bai ba wala Allah ma watakila akwai wanda suke na Allah ta buga lafda ita abin ya matsa da ya ce ta halli guda ne shine dai kawai sai ya aure ta shi kuma uban yana dubawa yana duba maka sa wani abu ne fa uwaye masu hankali kenan a ƙarshe dai ya aminta zai aura kuma da ya aura malam sai ya saka sabanin abin da ya yake tunani a shi ta ciki yace tunda yake duniya bai taba ganin mace kyakkyawa ba ka wacce e tunda yake a duniya ka sa akwai irin waɗannan matan irin wani waki ke cewa fa innaki shamsun wa sa'irun nisa'i kawakibun idza talat lam yabdu minhunna kawkabun ke fa kamar rana ce sauran mata dukkanin tauraro ne ai rana da fito ba ga tauraro ko sai ke taurara ce in rana da fito ai da ranan ma akwai tauraro malam jabir hasken rana yake hana ma tauraro a gansu to in ta fito yace gaba ɗaya kowace mata sai ga ta kawai min ajmalil jamilat Allah ya datar da mu daka zalunci musiba ce yace wa illa ukhidha min sayyiati hadha in ko ba haka bai da lada sai a dauko zunubin wancan wanda ya zalunta faturihat alaihi sai a dora akan sa a jibga masa thumma turiha fi nari sannan kuma karshe a wulga sa cikin wuta a wulga sa turiha wulga sa za a cikin wuta Allah ya kare mu wa fi sahihi wa fi sahihi min hadisi abi hurairah ya tabbata a cikin ala sahih na daga hadisi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda hadisi al-Imam al-Imam Muslim kenan ko hadisi al-Imam Muslim anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo yake cewa man akhadha shibran min al-ard bighairi haqqihi duk wanda ya kama wanda ya kama dukiyar mutane ko wata ƙasa daidai ta guda taƙa taƙa haka shi ne taƙa taƙa guda bighairi haqqihi ba tare da haƙƙinsa ba kamar ka zo iyaka da gona ka ƙara ta guda, ko kuma ka sai kare da kare ka ƙara ta guda. to adabin Allah yake cewa khusifa bihi yawmal qiyamati ila sab'a ila sab'i ardi za a kisfe da shi a ranar tashin kiyama zuwa ƙasa ta bakwai wannan abin za a kisfe sa za a zo da shi da abin nan da girman sa gaban Allah subhanahu wataala ya zama ta wasa musiba zai ƙasa da shi ya yasa zai wulka zuwa jahannama Allah ya kare mu Allah ya kare mu haka ya tabbata a hadisin annabi cewa duk wanda ya sace a duniya eh gulul gulul to in yaje kamar da cewa o man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah duk wanda yayi al-ghul to zai zo da abin da ya sata ran tashi kiyama duk wanda yayi yayi sata to zai zo da abin da ya sata tashi kiyama jama'a mun fahimta ai annabi ya faɗa wani sahabi ne ba cikin mutanen Madina aka je aka je yaƙi halan kawai silke riga ta yaƙi ya doke ya boye annabi ya ci dan wuta ne da shi fa aka yi yaƙi kuma a bangaren musulmai yake a bangaren musulmai yake amma saboda ganima ce ba a raba ba sai ya boye wannan rigar annabin Allah ya ce huwa finnari an kashe shi dan wuta ne sai suka ta mamaki ba musulmi ne fa da shi muka fito yakin yace ku je ku diba cikin jikinsa akwai abun da doka wanda ba nashi ba da duk kasan nan miliyar nawa aka tanye na'am miliyar nawa aka tanye yanzu fa da ai mutun da ai maka da an yi nomination mutun fa a wata post a Niger kawai an yi ka ne an yi kireki ka ne dan ka zan wani abu dan ka ci ba dan kai wa al'umma yake ba na rantse da Allah tun da kan shugaban kasa har hakimin unguwa duk wanda ya ci dala guda ko in aka je alkiyama billahi lati sai ya fito da ita billahi wallahi sai ya fito da ita ba wanda zai sha ba yadda za a yi bayun Allah abu Allah ya ba ku amana su ya ba ku jagorancin su ku zo daga ku sai matan ku sai dangin matan ku kuma kun kun dauki mutane ɗan iska karne ba sai da suke ba sai an taso siyasa kawai a zo a tara mutane sabulu wai sabulu wai a shekara 70 kana wanke wai sai san sabulu ka jiwa mutum kuriya sau da kaiwa ba sake da take ba kana kana gara kawai sabulun dala 70 dan dai kana gara haka ake tabun fa zai zo ya wawara kudin al'umma kaga mutum kawai baya shekara biyu a post amma kawai ya gina wata villa ta musamman ya ya abun nan ya ya sai wata mota ya zo ana aure ana wasar kudi har ma akwai wanda fa yanzu in aka je biki akwai bikin da malam Jabir wallahi in dai baka da miliyon a ta baka taso a kai miliyon ce kai da garin musa ka san ubansa talaka ne wallahi bai tara masa wannan kudin ba billahi ladi kawai kudin al'umma ne aka wawure ana ta daga dama to ku ci anan koma ko masu imani sun ci a can eh insha Allah illa duk wanda ya ci dalamu ko na ranta da Allah sai ya fito da ta kaga dai in Niger da ku Allah ya musu hakuri ba za cewa komi duk abin da ake suna kallowa mu sani bane fa abinda suke suke fada shine ba sun farku da Allah fa akwai ranar alkiyama Allah zai fita musu da haƙin su kuma aka samu daga cikin wasu sakarkaru cikin malamai sai a ce ai honorable ba wallahi dan kada abin amma a dinga taya na umara cikin azumi ai umara azumi ta'dilu ta'dilu hajja eh tana tana ta'dilu hajja ma'ar rasuli wai in mutun yayi umara aikin a watan ramadan kamar yayi aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga sakawa duk azumi sun daga sun tai Saudiya da kudin haramun Allah ya samu wani lafiya dan haka duk wanda ya ci dalar mutane in ya je kiyama sai ya zo da ita wani zai zo da annabi ce wani zai zo da abin da duk wanda ya tsata sai ya zo da abin da ya tsata wani kawai shi fa in aka je kiyama kawai malam zaidu zaka shi da tulin farta bikin ne barawon salilin ne wallahi sai ya bayani Allah ai fa tana kukanta samsar da kukanta eh kawai wannan kowa sai ya gano barawar sallallahu ne duk inda ya biya sai an ga barawar sallallahu ne wani kuma na moto da difa Allah ya za su ta kuka eh kowanne moto kowa haka nan zai fada kowanne zai kukan abin da aka sata wani kuma raguna yake sata wani kuma shanu kuma dauko sa za su fa zai dauko abin ne a kansa zai dauko azribin sani a kansa kuma duk abin da ka sata sai ka zo da shi gaban Allah subhanahu wataala Allah ya samu wani lafiya wa fi sahihaini a cikin hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim anhu daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam narukum hadhihi ma'aikin Allah ce wutar ku wannan wutar da kuke amfani da ita wannan wutar da kuke amfani da ita allati yuqidu banu adama wadadiyan annabi adam suke kunnawa juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam wani kashi ɗaya ne cikin kashi 70 daga wutar jahannama kashi ɗaya ne daga cikin kashi 70 na wutar jahannama ita wutar duniya gaba ɗaya duk wata wuta daga sani da talantarki da ta gas da ta wace duk wani abu da ake kunna ma wuta a tattara sa gaba da su kone to zafin sa ɗaya cikin saba'in ne na wutar jahannama in ji annabin Allah. Mun ba ci karatu? Mun gane? Wutar da ake amfani da ta duniya gaba ɗaya kaf ba fa a Nijar ba duk duniya. Ɗaya cikin saba'in ne na wutar jahannama, a wutar waya ma garwoshi ne aka dogo ƙanƙashe na jahannama garwoshi guda shi ne aka raba kashe saba'in aka bai wa mutanen duniya su yi amfani da ɗaya cikin saba'in kin. ma'aikin Allah ya ce wa ƙaru suka ce, Ya Rasulallah, ya annabin Allah, in kanat lakafiya in ko haka ne. To gaskiya wannan wutar ta isa abin ƙuna, ta isa abin a tsorace ta, ta isa mutum ya yi ƙoƙari ya kare kansa da ita. Ai, kuma Allah ya faɗa ya ce mu kare kanmu da ciko? Ce, Ya ayyu hallazi na amanu, ku an fusa wa ahlikum naran, wa ƙuduhan nasu wal hijara, عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا تكو كاري كانكو daga shiga wuta kowa ya kare kansa da iyalinsa ba hadda kai da matanka asa akwai wanda shi fa zai zo ya su bayin ba amma ba zai iya tada matarsa ta sallah ba haka ne wannan zai tashi ya je su bayin amma ba zai iya tada ƴaƴansa ba wani zai je makaranta amma bai tsora ɗiyansa ba su dinga tafiya karatu wani zai tsare aikin alkhairi amma iyalinsa su ba da su ba to kowanne daga cikin magidata sai Allah ya tambaye su game da iyalinsa ba wani mutum da yake da mata ɗai ko hudu in ya je gaban Allah sai Allah ya tambaye su ya tambaye su akan su ce sa wallahi alazim mafiya yawan maza ko a wannan zamanin dai matansu za su ga su jahannama saboda duk su zama maza hajiya sai abin da maza suka faɗa da na kirkin da ba na kirkin kaga mutum da gidansa amma bai yasa doka yanzu ba tsabar lalacewar mu ta kai fa saboda mun riga mun aji abinda Allah ya tsora na kanmu na jagoranci wai matarka za ta fita sai ta dinga baka labarin zan je gari baka ake ba mal jabir kaje mu tace mun jinta zan ta hudi kaza kaga wai tana bada labarin kin ka doka kamar tana bada labari bane ba tana neman izini bane an yi biki zan ce barka biki kaga zan tafi barka tana bashi labari ita ba tafiya za ta yi ba zan can neman izinin sa ake ba a ita ba tafiya za ta yi to wannan tsabar lalacewar mun aje jagorancin da Allah ya dora kan kai akwai wanda fa gidansa za a je tambayar auren diyarsa wallahi al'adin dole ta yake sai ya jira sai a jira hajjar sai zaka akwai wani aran baban ga yin sunansa nan gare yake ya kama ya kama girma yace min suka tai tambaya ma wani aure sai mahaifiyar yace to ka san daji ta ta yabe sai ta zaka alarama yace ma wanda suka je ba tambaya yace wallahi in baka shawara ka nemi matar aure eh kaje ka nemi matar aure Allah ran ta haja sai ta kai ba haraka Allah ya kare mu yace wa in wallahi innaha lakafiya in ku haka ne ta ta isa ta wadatar wajen azaba kuma ta isa mutun ya ya tsorace ta kuma ya kare kansa daga ita qala sallallahu yake cewa fa innaha qad fuddilat alaiha bi 69 juz'a Allah ya fifita wutar jahannam akan wutar duniya da maki 70 69 kulluhunna mithlu harriha kowanne daga cikin kowanne daga cikin kashin daga cikin kashin wutar daga cikin wutar kamar zafinta ne kamar idan ka doka ita wannan wutar ta duniya kamar zafi kamar zafi ne na hayakin na wutar lahira kai dan jahannama da a wanda ke cikin jahannama da za a tara duk wani abu da ke konewa a duniya to da zai gwammaci da gudu ya zaka haddasu judu shukru sai yawa Allah cikin wutar duniya wallahi aboroshi ya baro jahannama ya zaka ya fada huta ta duniya sai yawo Allah sujudu shukuri har kamar shi yake kamar ka sa hide cikin kamar ana sanyi ana zahiri ka kunna climatizer dan wuta dan wuta in ya shiga cikin da za a sage shi cikin wutar duniya a kunna ta tana ci ta kama da wuta ta kama ta yi ja a ɗauko sa a sanya sa jin yake kamar mutum ne yake cikin zafi sai kuna kilmatizar da da fanka yana dan shan sanyi ji yake kamar kawai sanyi yake sha saboda musibar ke cikin cikin jahannama karibi duk duk girman fatar dan jahannama girman fatar dan jahannama a hadisin al-Imam an-Nasa'i duk girman fatar sa cewa kafirinta zaka iya tafiya ta kwana uku amma duk segon sai an canza masa fata so 77 duk segon wannan fatar sai ta kone kuma sai Allah ya kullama nadijat baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da ta narke wannan fatar ta toye Allah sai sai mu sauya masa wata fata dan mu tantana musu azaba kuma kullun azabar ƙara take yi kullun azabar ƙaruwa take kuma abun ban haushe take ci ko ba a san ranar fitan ba shi kenan kawai Allah ya kare mu wa fil musnad ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad an mu'adh daga mu'adh dan jabal Allah ya kara masa yarda qala yace awsani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ma'aikin Allah ya min wasiya fa qala yace la tushrik billahi annabi Allah ta bin shi la tushrik billahi mu'adh dirrin tsiduwiya tarka kuskurka da Allah da wani a wajen bauta kada ka kuskura ka da Allah da wani a wajen bauta la tushrik billahi maran jabir mutane fa hanyar su gane wannan kalma fa kawai ta karatu ake amma wallahi alazim har yanzu hatta cikin masu kiran kansu an izala suna shirka har cikin masu kiran kansu an izala suna shirka magana ta gaskiya ba mafi girman laifi a duniya kamar shirka wa Allah nabi ce masa la tushrik billahi wa in qutilta wa hurrita tanka kuskura ka hada Allah da wani koda ko za a kashe ka koda ko za a kona ka annabi ibrahim dalilin sanya ta cikin wuta saboda ya kiyaye da shirka wa Allah ne ya kiya ya kiya aka jefa sa sura ce harriquhu wansuru wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona sa ku ceci allolinku in har za ku aiwatarwa mu yanzu mutane sai dai kawai Allah ya sauke yanzu wanda ya ji ya ji matsi ya ji matsalan ya ji matsi ya ji matsi kawai ga shugaban malamin tsubu wannan wa da yake bani labari yake bani labari wani abokin sa aka sace masa lula kamar ya ji aje sallu ne ana sacewa malam kawai sai ga sanan dai kawai sai shirye masa wa'azi ya kamata ya tai wannan sallar mai tsara ce ya tai a dan duba masa dai haka daga baya yayi istighfari daga baya yayi istighfari kuma yaje wajen boga aka buga masa ƙasa aka ce masa wani ne ya doke ta kada daga dan yayi rafikin musulunci sa shi kawai ba musulmi bane ba haka manzon Allah ya fada man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma anan wata tunna ka daga ataka ko akwai wasu da cikin malaman ruqya suke amfani da ruqya suna tibbi wallahi akwai wanda daga sunan ruqya suke boyewa amma malaman tibbi ne eh dole sai kai shi yasa ni ya shawara dake ba kowa shine kowa ya yi maka kansa ruqya kowa ya iya ruqya da kansa kowa ka iya da ba dar mu fahimta Allah ya datar da mu yace wa in qutilta wa hurrikta koda za a kashe ka koda za a kona ka karka kuskura kai shirka wa Allah subhanahu wataala wala tu wala tu aqanna walidayka kada ka kuskura ka samu mahaifanka kada kai abinda zai bata ma uwayenka da rai jama'a daga cikin cin hanyar cin samun nasara a rayuwa cikin komi a bangaren neman kuɗi ne a bangaren neman karatu ne bangaren neman mulki ne bangaren neman suna ne duk abin da kake da bukata a duniya to zaman to mai da'awa mahaifanka da ikon Allah sai ka samu abin da kake bukata a duniya kada ka kuskure ka wa uwayenka ka butulce musu ka saba musu ka bata musu da rai wallahi mu kiyaye wannan gabar ta da muhimmanci kware da gaske yace wa in amaraka an takhrij min ahlika wa malika koda ko sun yi maka umarni sun ce ka bar dukiyarka da iyalinka kai koda cewa suka yi saki matar ka sake ta ko saka ta ai an saba wannan ko Abdullahi dan Umar ne in ba manta ba Umar dan Khattab yace saki matarsa yazo ya ga manzo Allah yace saki ta mana saboda shi namiji fa aljannarsa tana gargashin wahaifansa eh kowa ya rike dukkanin wannan gaba daya aljannar kowanne daga cikin mu tana gargashin mahaifansa shi yasa wallahi ina faɗa kullun duk wanda Allah ya yi ma uwa da uba a rayu ko to yi kokari ka dinga kyautata musu har Allah ya rabaka da su lafiya kuma ko yi kokari kullun a ci Allah ya maka albarka dai in har mahaifiyar za ta dinga maka addu'a na rantse maka da Allah duk duniya ba ubin da ya sai gaba ya gare ka na faɗa duk duniya wallahi alazim in dai har ma mamarka da babanka za su dinga maka addu'a su ce wani Allah ya kare ka ina rantse maka da Allah duk duniya duk wanda yake neman gadin bayan ka ko sai dai a sallah kana sahun gaba shi na sahun baya amma wane mutum ba shi kuma yanzu matsa da aka samu mun fi son matanmu da uwayenmu yanzu fa wani kullum da shi ya sai ya mata ta leda amma sai sati bai san uwa ta kaza ba kuma gashi matan da na zamani ba su ba ma godiya ba sa godiya wallahi ba gaban ba godiya ba godiya ba godiya ba su da godiya Allah ya samu wani lafiya yace wala tatrukna salatan salatan salatan maktubatan muta'ammidan kada ka kuskura ka bar sallar farilla da gangan kada ka kuskura ai sallar farilla ka barta da gangan ko da wani kallon balo musamman ma mata yanzu irin wanga lokaci saboda kallon labari na da kallon wani gidan badamasi da kallon izzar so duk a taɓata lokaci sai a yi sallah da wannan da ganganci ne da ganganci ne shi yasa ne kaga wannan tasha ta arewa wallahi matan mu da yawa duk da suna zuwa makaranta ko amma dalilin zuwa su jahannama kallon arewaci mm saboda ana da gangancin barin sallah ba a yin ta cikin lokaci da kuma nashin tahiya wajen biki yanzu ma bikin ta sai la'asar kaga ta hito gida la'asar ba ta yi ba kuma ta zo wajen biki an yi la'asar kuma ba ta da sai ta koma gida shi yasa kullun rikici ake tsakani da mazaji saboda babu albarkar rayuwar abinda Allah ya halice mu dan shi mun kasa tsayuwa akai yace kada ka kuskure ka bar sallar farilla da gangan fa inna man taraka salatan salatan maktubatan muta'ammidan qad bari'at minhu zimmatullah duk wanda ya kuskura ya bar sallah da gangan to ya walwale mu bayi asa da Allah agajin Allah Allah ya cire masa shi to kai in Allah ya barka da dubara kai za ka yi a duniya in Allah ya bar mutum da dubararsa ya zai yace wala tashrabanna khamran kada ka kuskure ka shagiya kada ka kuskure ka sha kwaya kada ka kuskure ka sha wiwi kada ka kuskure ka sha danjiya duk wani abu da yake gudda hankali kada ka sha fa innahu ra'su kulli fahishatin domin shan giya shine ololuwar dukkan wani sabon Allah duk wani sabon Allah da ake yi to shan giya shine ololuwar sa ai mun ba da labari a tafsirin tafsirin wannan da ya gabata na azumi ko ce wata mace ce akwai wani malami ta nemi da yazo gidanta dan dan fatawa tace masa to cikin uku sai yayi daya ko ya zina da ita ko ya sha giya ko ya kashe ga wani yaro tun ya kashe sa ko mai da cikin uku sai yayi guda ko ya zina da ita ko ya sha giya ko kuma ya kashe wancan yaron sai ga gaskiya dan mai dan dama dama zan dai musiba ce kashe rai kuma shi ma muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adalahu azaban alima to amma dan sauki sauki da yake giya ce ko agunsa sai sha giya ya sha giya sai ya abuka mu wannan matar ya zira ita ya kare kuma sai kashe yaron shi yasa shi yasa kaga wannan zamanin ke ciki musamman ma irin wannan lokacin da mafiya yawan matasa musu zan ƴan kwaya wa ina faɗa ne ba dan ban na san na sani akwai yara da yawa zaka ga su kana ganin su ka sai ƴan kwaya ne wallahi ina daga cikin abun da yake ta kawo mana hadari cikin cikin garin nan shine yaran ba sa iya control kin constable a cikin kwaye ce aiki wannan baka kaki ne to sai yaran daure ta saboda ba sana ba boko ba arabi ba sana'ar yi zaman banza yayi yawa yaga wani ya wuce da sabon moto yaga wance yayi kaza yayi wance an kama wani ai bikin wani ai bikin wani ai bikin wani shi gashi zaune ko sa rana daga to kawai abin da zai tafi masa da su sai shine kawai shafaya yanzu in kaje ladin bancin shan giya ba abinda ake yi ku tambi masu zuwa ladin su ba ku labar bancin shan giya ba abinda ake yanzu ba giya ma an bashe ta haka nan ba har cikin argila ake dan zubawa la dan tsotsayawa wai ana ga wallan tana dan abun nan kaji ɗan iska kawai Allah ya sauke yace wa iyyaka wal ma'siya ka shedin ka da sabon Allah subhanahu wataala fa innal ma'siyata tahillu sakhta Allah yawan saban Allah na daga cikin abun da ke sa hushin Allah subhanahu wataala saban Allah na daga cikin abun da ke jayo ke jayo hushin Allah subhanahu wataala mala ba ku sau lokaci lokaci yayi yayi ba mu dogon karatu ba kar Allah ya kare awa tayi dare sura minti shida wal ahadith fi hadha al bab ad'afun ad'af malci ahadisai a cikin wannan babi linkakku da suna da yawa in ma zai ce zai zubo su to littafin ba za ka yi karanta ba mujalladi ɗaya yawa ya yi kaɗan yace fala yanbaghi liman nasaha nafsahu daka bai kamata da wanda yawa kansa nasiha an ya ta'ama anha ya makance kuma da da wannan rayuwar ya makantar da ita ya zaman to yana tahini ido rihe ka dinga tahiya ido bude yace wa yursilu nafsahu fil ma'asi kuma wanda yake yawa kansa nasiha ba zai sa kansa cikin sabon Allah subhanahu wataala ba wai ta'allaqu bi hablir raja ya rike cewa fa duk abin da zashi Allah mai gafara ne saka zai ci gaba da sabon sa na Allah tunda Allah yana gafartawa husnul zanni kuma shi da kyakkyawan zato da Allah subhanahu wataala to anan jama'a yi wa kai wa'azi yafi a maka wa'azi kai wa kanka wa'azi ko yafi a ma wa'azi kun gane magana kai kai wa kanka wa'azi to yafi a maka wa'azi to ana buƙatar kuma mutum ya dinga wa kansa wa'azi to kuma kana wa kanka wa'azi ne ta hanya guda uku da farin dibi bibiyar littafin Allah subhanahu wataala yana sa mutun ya waye kuma ya tsorata a wannan rayuwar kaga wanda suka fika daraja suka fika kima ga irin yadda labarin sai kasance sannan kuma abu na biyu shine kallon al'ayoyin Allah kauniya sa hankali da lura cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ka dinga tunani cike da Allah ya halittunsa kuma abu na uku ne makanka wa'azi shine dibin tunanin makomaka gaban Allah subhanahu wataala dan ko ka so ko ka so wannan duniyar sai ka barta kuma akwai suka ce mutun na wa'azi a duniya huri guda guda uku suka ce in kaga mutun ya zo huri guda uku bai wa'aztu ba to duk abin da zaka musu duniya bai wa'aztuwa sai dai wani sai dai gyaran Allah subhanahu wataala sai dai wata rahama ta Allah amma idan mutum ake masa wa'azi guda ku bai wa'azu ba to duk duniya ba abin da zai masa wa'azi kuri na barin makabarta kaga mutum na shiga makabarta ya fito zuciyar shi ba ta kariya bai wa'azuwa kaga cewa fa akwai wanda ya fi ga lafiya ya fi ga karfi akwai ne kudi ma ya fi ka duk abin da kake takama da shi anan ya fi ka shi kuma gashi nan kwanci kuma duk abin da ya malaka a duniya fa ya zan na wasu shi shi kadai ne yanzu akwai sai aikin sa kaga mutum bai wasu wannan wa'azi ba ko to akwai matsala na biyu shine mutun yazo likita ya iske ga wani ba wasu bayan Allah ya suna wani abincin ma bai iya ci wani iskan ma bai shaka sai samu oxygen iskan ma ya shaka Allah ya hana sa sai ta wata hanya numfashin nan ba wanda ke biyan Allah numfashi da yake yi ba ba wanda ke biyan Allah numfashin da yake yi ai daga cikin abin da muka ƙara godewa Allah ko kai da numfashin ɗan Nijar a hannun Faransa ke ko? To da cikin babu wanda an rayu. Da karatun addawar dawa ya zama to tarihi. Eh, ko masalar la'akari na kenan ko? Eh, sai dai dan tarihi. To numfashi wani numfashin bai zai iya yi ba. Sai an ta seto ta hanya. Wani abinci ba sai dai a samu cikin serum ya sha. Ya ci. Sannan yake cin abinci. Kuma ga kanan ka ci mai kyau ka sha wallahi kalau kuma ka tuna ga wannan mai kuɗi ne duk abin da ake yake iya bukata zai iya sai amma akwai tarar abinci da in yace sai ya kun a likita shin wannan wa'azi ne ba wa'azi ne mai zaman kansa ga bayan Allah wani an cire masa kafa ko likita wani an fashe cikin sa an hiddo wata rashin lafiya wani kaza wani kowa wani ya kone wani gashi na kowa da rikita shi jarrabawa to kuma sai kai Allah ya baka kai lafiya lo shi ma wannan wa'azi ne kaga mutum bai wa'astuwa in Allah ya ga dama kai tsaye kai tsaye sai Allah ya bada ka fiya yadda ya mai wa'ance ne ya amma sai Allah ya barka sai baka aso da wannan mutum shi ma nan ba za ka wasu ba wa'azi na ku shine ka je gidan mahaukata ka je gidan mahaukata kaga wani gashi na wallahi kamar baqiyatu sumud kamar basahudi ma duk da yake da shi duk ina ke kai kasu ya kai amma babu hankali ga wata nan ga ta nan da in za a mai da shekara 20 baya tana ƴan mata tana cikin kikkiawat amma ga ta kuma ta kare abula tana tsince tsince jama'a ba haka bane kai hauka babba da kudin ta saya ba ganin damar Allah ne fa Allah ya bata haka dan in Allah ya ga dama kai tsaye jijiya guda ce a jikinka sai Allah ya juyar da ita ko shi an kare amma sai Allah ya barka to Allah mun gode maka bisani imominka akan mu Allah ka kara mana kuma Allah mun gode kuma Allah ka kara mana Allah ka sa mu zamanto masu godiya wa ni'imar da kai muna Allah ka taimake mu a rayuwa ka gafarta mana kurakuran mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh